بسم الله
الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sake raya mu ya sake wa mu dama mu dawo mu ci gaba da karatu a wannan majalisi mai albarka majalisin jami'ar rahma a cikin mai dubu gare kan mai dai sanarwa ta gabata wancan satin mun fara bayani akan wato siffar hajjin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda sananne ne ga kowa to aikin haji ɗaya ne daga cikin rukunin aikin rukunin musulunci rukunin musulunci guda biyar cikin su akwai aikin haji wanda Allah ya ce man istata'a ilayhi sabila wanda ya samu damar zuwa to kamar yadda yake mun gabatar da wasu abubuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabatar a aikin hajjinsa annabi so ɗaya aikin hajji a rayuwarsa tunda Allah ya wajabta aikin hajji so ɗaya shine ake ce masa hajjatul wada wanda yasa aka sa masa hajjatul wada ma'ana hajjin ban kwana saboda a cikin hudubobin da manzo Allah yake yi a ciki sai ka ji yana cewa la'anni la alqakum ba'da amikum hada me yawa daga bana ba za mu sake haɗuwa ba sai ya zama cewa annabi yana ban kwana da musa lokacin da annabi ya gama aikin haji zuwa lokacin da Allah ya karbe shi da kwana saba'in da wani abu kaga kenan shi ne hajjin ban kwana da su sai annabi ya kalli al'umma ya ce kudu anni manasikakum ku koyi aikin haji a wajena to duk wanda yake so ya koyi aikin haji irin na manzon Allah sai ya kalli yadda aka yadda manzon Allah da zaman da aka yi a miƙati da zo manzon Allah maka duk wannan bayani ya gabata har ranar tara da wata wadda annabi ya yi arafarsa ne ranar juma'a ranar juma'a arfar manzan Allah ta faɗo mun ji yadda annabi ya zauna a filin arfa har rana ta faɗi annabi tun da ya sallar azhar ya haɗa ta da la'asar a lokacin azhar annabi ya dawo daidai inda dutsen arafa yake ya fuskanci alƙibla ya ɗaga hannunsa kamar yadda mutum da yake son ya taimaka masa in ya nema bara ba haka yake sa hannayensa ba a gabanka yana haka haka annabi yayi yana roƙon Allah kenan idan ka ne wa Allah magiya haka zaka akwai yadda ake daga hannu wajen addu'a addu'ar magiya da neman a tausaya ma ita ce haka akwai yadda zai kai kuma ka daga hannunka daidai fuskarka wannan addu'a ta yau da kullun kenan akwai kuma addu'ar kana roƙowa wani haka za ka miƙa Allah a bawa wani kaza Allah ka ba akwai kuma ta tsiya sai a juya hannu Allah ya kiyaye ta hannu ake juya wanda za ku ga wasu malaman mu da dacin da haka sai za a yi tabbace da sai ka ga an juya hannu ana gama sai a yi tarrada da da ƙasa wato fadam jama'a alaihi rabbu to haka ake ladabin addu'a kenan annabi da zai yi a filin arafa haka yi kasu tsamin miskini kamar yadda miskini yana neman ka ba shi abinci ka taimaka masa ko a filin wajen danja za ka ga wani zai ma bara haka za ka ga yanayi haka to haka ake wa Allah dan ya tausaya maka Allah ka tausaya maka annabi tun da ya sallar nan ya daga hannu bai sauke hannunsa ba sai da rana ta fara sallallahu alaihi wasallam sannan ya gangaro ya to musdalifa duk wannan jawabin na sun sace ne musdalifa annabi yana zuwa abin da ya fare a wajen sallar magariba kafin a sauke wa dabbobi kaya da ya sallar magariba sannan sai annabi ya ce a saukewa abun hawa kayan shi aka sauke kamar yanzu kai ka je filin musalifa kun fara yin sallar magarba sai a ɗan zauna sai a ce a yi shimfiɗa a yi kaza a tattaro ina ruwa sannan sai a yi dama kuma sai a tare da ba wai ana jamawa ake tayarwa kamar yadda wasu da yawanci haka ne ba haka annabi ba kana son ki daidai da annabi to da yi sallar magarba ita fara gabatarwa sai ya ce a sauke wa raƙuma kayansu a sauke shimfiɗu aka sassauke aka yi shimfiɗa sannan sai annabi ya ce da bilal kuma ya tare da sannan sai annabi ya sallar bishari raka'a a filin musulmi ba manzo Allah ya ce to nan ne wajen Jabir dan Abdullahi Allah ya yarda da shi kamar yadda ya ce sai Bukhari da Muslim a wannan filin da annabi ya sallar isha kwanciya kawai suka ce ba a ruwaito cewa ya yi wuce ba a daren da bai wuce ba ke sallar amma babu daren da baya yin wuce babu daren da baya yin raka'atul fajr amma daren musdalifa annabi bai yi ba Sheikh Abdulaziz bin Baz Allah ya masa rahama yace amma shi yana bawa al-Aziz shawara in suna da dan kwari su su yi dan kasancewar annabi ne ba ba yana nufin wani an sare yake ta bane sai dai annabi shi ya tara ladan da kai ko kafa kafa ma ba za ta yi to wannan in kana da dama kai wasu kuma suka ce irin su sauran malamai suka ce a tun da annabi ya ruba ladan shi ne kabisin da saboda ka taro gajiya annabi ya yi sallar shayi kwanta wani zai tambaya ya ci abinci shi annabi in ga abin na harba ba bai ci komai ba banda faro-faro din da ummul fadl ta kawo masa ya sha ba abin da shi annabi kan yi azumi na ramadan ma ya kwana ɗaya kwana kwana bai sha ruwa ba buɗe baki baya yi wasu sahabbai suka fara kwaikwayonsa sai suka dinga fenti suka dinga faduwa annabi ce me ba ki haɗa ku da ni don ne na kwana ɗaya biyu ku baci ba ni Allah yana ciyar da ni yana shayar da ni ku ba ku sai kun ci da kanku ni ana ciyar da ni daga sama to haka ku daina kwaikwayo na a wannan kowa ya dinga shan ruwa to haka annabi dan bai ci abinci ba a filin arafa ko a filin muzdalifa wannan bai hana kai ka ci ba kai ba irin annabi bane to haka ka ci abinci ka kwanta saboda haka ana son a kwana a filin musdalifa a wasu mazhabobin ma kwanan musdalifa rukuni ne yana cikin rukunin aikin haji wasu mazhabobin a suka ce a wajibi wasu kuma suka ce ma sunna kamar imam malik shi kwana a musdalifa ya ce sunna ba dole ba saboda ne suka ce saboda sanda dare ya dan fara matar annabi ummu sa na na sauda kuma ta ce ya rasulullahi ni ke mun izini in gaba saboda tana da nauyi tana da shi annabi ya ce ta yi gaba abdullahi dan abbas shi ma ya ce yana son a musu izini sannan yana yaro shekara goma sha ɗaya sha abdullahi dan abbas yake ce mana sai annabi ringa dukan kafafuwansu ya ce ubaili matu bani abdul muttalib la tarmu hatta taqulu ash-shams yace ku ɗayan abdul muttalib ku na ya ku amma kar ku jifa sai rana ta kullu su amma ita tun dare an ba ta dama ta saboda haka idan kana tare da mata raunana da kananan yara za ka iya yi gaba wajen jifa mata raunana su jifan su wanda suke da kuzari su bari sai rana ta kullo washe gari su jifan su so haka sai imam malik ya ce tun da annabi ya yi wa wasu izini daga cikin iyalinsa cewa su gaba lallai ba rukuni ba ne sunna ne amma wanda yake son ya dace da siffar yadda annabi ya yi hajji to ya kwana tunda annabi sai da ya kwana annabi anan ya kwana filin musdalifa yace wa qaftuha wa mawqifun kulluha mawqif wa jam'un kulluha mawqif anan na tsaya a filin da ya za a filin musharul haram masallaci ne a wajen annabi yace anan na tsaya duk inda ku duk fatan musdalifa kun tsaya yayi musdalifa kuma da suka ce kana buɗawa da kanta inda kaga kana hura falo saboda mutum miliyan biyu ko uku za su yi duka shi ɗaya dan dankalin wani ne to shi Allah yana buɗa ta haka ake buɗa ta haka take buɗewa haka malamin sun ce tana buɗewa sai da laifin ɗin kowa sai ya zauna a wajen zana sai sallam da gari ya bayan ya yi sallah asuba sannan sai ya tafi masharul haram shi ne inda masallaci yake duk wanda ya je musalifa inda masallaci yake nan ne masharul haram misali ya ce a nan na tsaya amma duk inda ku ya tsaya ɗaya annabi annabi ya ce ziki ya ce ziki ya ce ziki Allah ya ce mana wazkurullaha fi ayyamin ma'dudatin a can da Allah ce wazkuruhu kama hadaku wazkurullaha inda al-mash'ar al-haram wazkurullaha inda al-mash'ar al-haram Allah ya ce ku ta ambatan Allah a mash'ar al-haram shine filin musulmi annabi sai da gari yayi haske yayi haske rana bata bullo ba sai annabi ya ce to a tafi wajen jifa shine karatun da zamu tashi a yau 28 ga watan Zulqa'da hijira annabi kana 1447 wanda shi ya daidai da 15 ga watan 5 miladiya 26 annabi ya taho wato mina yau wace rana ce yau asabar nawa ga wata goma ga wata ita ce ranar sallah annabi ya baro musharrul haram muzdalifa ya taho yana ta talbiya labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika lak labbaik إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك da zai fito daga musdalifa mun ji wancan satin da annabi zai baro filin harfa ya goyo waye goyo a bayan abin hawansa usamatu ibn zayd wanda wasu da suke fuskade da musulunta ba suna mamaki rana ta wada annabi ya ta an ga annabi yana jiran wani sai aka gano wani yaro suriri baka fata ya to yana gudu usama ya hau bayan annabi sannan annabi ya kawo amma da aka zo nan muzdalifa ya kwana sai kuma ya goya al-fadlu ibn al-abbas fadl ibn abbas matashi ne shi ma bai mutu shekara goma sha ɗaya ba sha haka annabi goye shi kuma kafin ya hau sai annabi ya ce je ka kasance mana tsakuku annabi ya ce amma kar ka ɗauko kashin dabbobi kar ka ɗauko gundumeniya kar ka ɗauko kankanuwa bai ɗauko su kamar wanda ake harbin gwafa da shi kamar wannan wanda muke kamar haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa alfadul ya tsinto guda bakwai shi ma ya tsinto tasa sannan ya hau bayan annabi sallallahu alaihi wasallam suka taho filin mina a filin mina wajen jifa kai ana ce masa aljamarat ka baro muzdalifa sai mina sai masallacin da ake ce masa wato masjid khair masallacin khair wato in aka ce alkhair shine wajen da yake bai kai tudun dutse ba kuma ba kwai bane shi ake cewa alkhair sawata anan aljamarat aljamarat wajen jifa ne kamar yadda muka sa wayannan karafun an wato akwai gini kamar al'amudin nan da yake masallaci wannan filan shi ne muke misali ana sannan kasansa an masa wani kewaye kamar yadda wannan abin yake cikin nan to guda uku ne akwai karama akwai ta tsakiya akwai babba to yau sallah ga manzo Allah ya fito daga Musdalifa ga nan Mina nan Makka take nan Mina take inda khaimomin mutane su to annabi da ya taso a yau ranar sallah da ya zo sai ya tsallake wajen jifa na daya ya tsallake na biyu sai ya teku na ƙarshe kawai ana ce masa al'aqaba al'aqaba ma'ana wajen jifan da yake kusa da dutse domin gabansa dutse ana gano akwai wurin na tsakiya akwai na farko idan ka taho daga mina na farkon za ka tafi sannan sai na tsakiya sannan sai babba ko na ƙarshe to shi annabi yanzu daga musdalifa inda nake nan musdalifa musalla ya taho mina da ya zo ya ga na ɗayan bai jefe shi ba ito na biyu bai jefe shi ba sai da ya zo na uku shine wato ran sallah kenan ranar yaushe ranar sallah tsakon ku ne guda bakwai kun gan suna ba laifi ba ne ka ƙaro biyu ko uku su zama cewa ka yi ne safaya domin jifan ana son sai ya shiga wannan ramu ba wai sai ya daki wannan karfin ba ba sai ya daki karfin ba ya haɗa cikin kwarin ne misali annabi sallallahu alaihi wasallam to wace za a ɗauka annabi sallallahu alaihi wasallam gashi ya zo daga musulmi ya wuce kada ya wuce daga cikin ruga ka kamar da aka wannan ya ce nan baya na ina ce musulmi nan filin wato wajen jifa ga baka a damar nan ga kuma mina za ka ce za a yi kewa yau da nima ko ina ne wannan da ya fi haka sai ya sai ya kewa sai ya kewa sai ya haka sai ya dawo sai karfafin da ya rufu na yi kalla musulma ina maka take ka kawo musa ka mina wani annabi sai ya sa dutse sai ya ɗoga shi annabi jifa ya ba sakawa ya ba jifa ya saka dutsen a tsakanin ɗan yatsu su guda biyu ne asabba wani ba wani ya sa haka ne da dutsen da ya yi haka annabi ya yi na bayan dogari shi a da yake ba zan tsarin da yake ba kula da dogari ba amma haka nan ne sai ce Allah ba kamar yin dogari su ta bismillah ya Allah ba a bismillah dan nan ke dan aka yi aka yi kawar kwanta da shi shedan ne ya haɗe so ya hana da Ibrahim ne abin da Allah ya ce sai ya ce ke shi ba da ba a bismillah bismillah rahman shi akwai shi ba sunan da duk shedan bane dan me la ta bismillah الله أكبر يسوعون يكبر مع كل أساطير جد زي سيدنا النبي مصر كبار وأنا سيدنا الله أكبر سيد جبع وهو سيد عندي في كرمه وسيد عندي أنت يا مالك أنا قال لي ممكن أن نقول إليه ليش تسيبي yawa dai to bai wanda bai yi ba duk wanda ya wuce bai ba wanda bai wata bai ba mun ga da mutta sai ya wuce na yi da gangan da na guda ne amma abin da yake Allahu Akbar gani Allahu Akbar amma in da mutu ko in tsare ke kai ba so wata shi sai ka kuma sanya annabi sallallahu alaihi wasallam sai da je guda uku jiba an jiba ba sakawa ba Allahu Akbar Allahu Akbar kuma da dutse Allahu Akbar Allah Ta'ala ya kula da mu annabi ya kama sai ya yi haka sai ya gangaro sai ya fito ga masallaci na dama a nan da su masallacin sai an gane ko da ya gangaro sai annabi ya tsaya ya yi masallacin ya tsaya wajen masallacin ya tsoro annabi ya zauna da ya zo wajen masallaci sai annabi ya ce ina ne mun asu saboda an yi ta ce mara ne to yanzu yanzu mara ranar sallah ranar sallah ana neman alhaji ya aiki guda biyar ko hudu ko uku. ya danganta da irin aikin hajji na farko shi ne jifa sanda ka yi jima ka haɗa shi da wani aiki guda ɗaya to kana da damar da kai za ka tsarka da mutu ke wanka ka sa tsara ka samu abin da ake ce masa ta hannun lau ko a ta hannun nasa da nan ne jima nan sai gangaro sai ce a kira masa mai aski sai mai aski annabi ya zo annabi ya ce mun aski kwalkwal kwalkwal na kai sannan ya ce rahimar lafin muhammadin duk wanda ya yi nasi farkon lokacin da ya yi kwara ko aiki har Allah bai masa rama akwai wani sahabi da ke ba sa ce ce wani mufassiri ya ba ki wanda suke zaizaye ma suna cikin wannan abuwan sai an yi sai ka ce rahimar lafin muhammadin Allah duk wanda ya yi farkon Allah bai masa rama sai mutumin da ya sake cewa wani mufassiri masu zaizaye ba ya ba ki Allah Allah da sake hukunta ce rahimallahu muhaddidi Allah duk wanda ya kwalkwal lokacin da ya haji ko kuma Allah ta masa sai wannan mutumin da ya shi ba ce wani tasiri na rasulullah masu saisaye masu shiga wani abu sa'an da ce wani tasiri kuma masu saisaye Allah ya musu rahama amma su sau nawa kai tambayar musu sai kan wancan sau nawa an bai cikin yanar sai annabi ke kula cewa kwalkwal ya kuɗe lada so haka shi wannan mai gwargwar mai ma asirce yana zuwa sai tsaya a hakun annabi ya cire abun asiri zai fara sa da mai kama nan shi ya ce dawo da dawo
da wata ko yanzu ka je aski karkar karwan zami ya fara ma aski kamu ta dama ke annabi ya rike hannun sai ya ce ta dama dama ke fara sai sai sannan sai annabi ya kalli Abu Talha yace na Abu Talha yace gani ya maikin Allah yace zo ka tsaya kusa da bude mayafinka duk sumar da aka haske ka kara saka aka yi wa annabi aski ana askewa talha yana karbar yana tarewa baya bari ma ta wadi kasa in ya tare sai ya zuba a mayafinsa ya dinga tarewa har aka je mu annabi sallallahu alaihi wasallam askin sa tsaf sai sa annabi ya ce masa to ku duk wanda yake wajen kowa ka ba shi misili misili ku je ku nemi albarka da su mata sunan su ma annabi abun neman albarka aka dinga rabawa wani ya samu kowa dai da rabansa wani ya samu hudu wani haka saboda gashin annabi ba irin gashin ba a tuke yake kamar irin irin wanda za ka iya haɗawa ɗin nan an fahimci magana ba a haka aka raba wa sahabbai wasu sahabban mata suka dinga cewa mu abin da muka ajiye shi muka adana shi cikin dare in ƴaƴanmu ba su da lafiya ciwon ciki zazzabi sai mu jika musu a ruwa sai mu karkaɗa wannan gashin a ruwa mu ba sai ka ga yaro ya warke ko zazzabi muke yi muka kada shi ke Khalid ibn al-Walid yake cewa ni kuma da aka bani nawa idan san da nake zama ni ne jagora na yaki komanda ne ko sai yace sai in dora shi a goshi na silin da aka bani na annabi sai in dora a goshi sai in daure sai in rauni yace biya ne da nabi sai nasara albarkar gashin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka dai aka aka raba gashin manzo Allah yanzu annabi me yi guda biyu a ranar sallah yau ya yi jifa ya yi aski sannan sai annabi ya ce a ina hadayoyin abu sai zari ya taho da wasu rakuma annabi ya taho da wasu rakuma daga maka sai da aka kawo annabi rakuma guda ɗaya su haka haka annabi ya ɗauki wuka mai kai mazala nan ya fara hadisin nan ya ce inna allaha katabal ihsana ala kulli shay Allah ya rubuta kyautatawa akan komai sauraka in kun zo yanka ku kyautata yankanku wani yuhidda ahadukum shafaratahu ɗaya daga cikin ku da zai yanka ya samu wuka mai kaifi wani yurih tabihata domin ya zo yanka abin yankan sai hutar da shi ba kai ta sa wuka kai ta kirkir ka walar da kanka ka walar da dabba to an kusan ka samu mai kaifi sauraka annaba ka kawo musu wuka mai kaifi sauraka sai ya dinga soke rakumi shi rakumi kun san ba yanka shi ake a wuya ba a nan labbarsa nan kin da zuciyarka take a nan ake yanka shi kawai da ta yi fit cikin a nan rayuwarsa take so haka rakuman nan su su ɗari sai suke je sai suke layi da kansu da kansu kowanne miƙo wuyansa yake yana son annabi ya yanka shi da kansa kawai haka suka dinga turo wuyan dabba da take gudu za a yanka ta kuma turo wuyan ta take so take annabi da hannunsa mai albarka ya yanka wannan dabbar to sai da annabi ya soke raƙumi guda 63 da hannun sa mai albarka dai ga lokacin sai yake da sai na karasa ragowar kenan sai da annabi guda nawa ya karasa 37 annabi ya yi soke malamai suka ce adadin shekarunsa sallallahu alaihi wasallam sai da ya soke guda 63 kuma annabi shekara 63 sannan Allah ya karbe shi sallallahu alaihi wasallam annabi ya soke sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya je sai ya wanka ana Aisha ta ce sai da na sa masa turare saboda ya samu halali to haka idan kai jifa kai aski ka kana da damar da zaka cire kayan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanka sai ya doshi makka ya tafi makka yanzu an gama da ka zo jifa labbaik allahumma labbaik ta kare annabi anan ya ajiye ta sai ya ci gaba yin kabarbari kuma Allahu akbar الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد يوم وترانات رانا سلت يوم الحج الأكبر itace ake cewa yau hajji lafiya so haka manzo Allah ya tashi daga nan wajen jifa sai ya tafi Makka sallallahu alaihi wasallam da ya je Makka sai ya je tawaful ifada tawaful ifada rukuni ne daga cikin arkanul hajji shine rukuni na ƙarshe rukunan aikin hajji hudu ne niyya a miƙaci annabi ya yi miƙaci an gane sannan da tsayuwar arafa manzan Allah ya yi sai tawaful ifada annabi gashi ya yi shi sai sa'ayi tsakanin safa da marwa annabi tun ranar farko ya yi shi kana da damar da in kana da niyyar kirani ko ifradi ka gabatar da sa'ayi ka in advance kafin ranar yin sa amma me kamar tu'i shine wanda ya yi aikin umara ya sauke sannan ya aikin haji shi sai ya yi safa da marwa su ta farko ta umara yanzu kuma ta ranar sallah ita ce ta aikin hajji sa annabi ya zo sai ya tawafin fa ya gama tunda ya riga ya yi sa'a ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi sallar azhar a Makka ya sauri ya dawo Mina kenan ranar sallah ana jifa ana yin hadaya ayi asi ayi tawaful ifada a yi safa da marwa ga wanda bai yi shi ba ranar farko idan mai kirani ne ko mai furaji in mai tabattu'i ne kuma sai yayi sannan kana da damar da a ranar sallar in ka gama kifa kai aski ka koma khima kai zaman ka kar ka zo kai tawafu saboda cinkoso har sai an gama zaman ne amma in kana da dama kana jin karfi za ka iya sai ka wuce sai amma yanzu a zamanance daga wajen da kai kwana a musdalifa zuwa wajen jiba a ƙasa za ka zo mafi ƙaranci kuma kilomita kusan biyar ko shida daga musdalifa zuwa mina wajen jiba sannan daga nan wajen jiba ka ce za ka tafi makka shi ma ba ka samu mota amma ka samu wahala ce ba kuma za ka samu shi ma a ƙasa za ka to in ka haɗa wahala da yawa gashi can ka wuna a arafa ka zo ka kwana a musdalifa ka zo yanzu ka yi jifa a ƙasa ta to kuma ka ce za ka wuce maka akwai wahala amma ban za ka iya kai shi ne za ka ga mutane suna kira saboda aikin aikin hajji wahala akwai wahala saboda ƙaramin lahira ce tsayuwa tana tunasar da mu tsayuwar lahira yawmul jahli dalika yawmul tahabu muzalla sallallahu alaihi da ya gama tawafin ifada sai ya dawo ne a nan ya yi azahar a ranar sallah raka'a biyu a lokacin azahar ya yi la'asar a lokacin la'asar ya yi magariba ya yi isha ya kwanta ya bacci cewa shegari ɗaya ga sallah misalin sallam ya tara mutane shi ne sai ya musu kurba a ranar da ake ce mata ranar ɗaya ga sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli sahabbai yake cewa da su wannan wace rana ce yau suke shiru yace ba yau ake cin kai da kafa ba idan aka yanka iyayen mu da cin aka yi aka yi layya a ranar sallah da daddare kuma an babbako kai da kafa ashe ake sa shi a cikin nako da sabuwa ke gari shine ake gura baki da shi da shi ake karyawa ko ba haka bane iyayen da fa ban san nan ba sai ga an kai da kafa washe gari gidan kafu a fara aikin nama ku sai mun zana yake cewa yau ba ranar cin kai da kafa bane suka ce ita ce ya rasulullah kaga tun lokacin annabi kenan ita ce ranar kai da kafa amma yanzu wannan sunna mun manta da shi sai a dinga zuba nama a cikin furinji har naman kai da kafa eh to anan annabi sallallahu alaihi wasallam sai mutane kubba yace ya ayyuhan nas ya ku mutane ta korafa ku ji tsoron ubangiji wasallu khamsakum ku sallaci salloli guda biyar da Allah ya wajabta muku wasumu shahrakum wa azumci watan da Allah ya wajabta muku shine watan Ramadan wa ati'u zata amrikum ku yi biyayya ga shugabanninku tadkhulu jannata rabbikum in kuke haka Allah zai sa ku a cikin aljanna annabi ya umarta a ji tsoron Allah ai salloli ai kuma ibada abu Allah subhanahu wa ta'ala abu yi shugabanninku annabi bayan ya gama khutba sai lokacin zawali ne ana lokacin da rana ta gusa daga sama lokacin sallar azhar sai maza Allah ya tsanci tsakunkunan sa zai je ya jifa kuma na ranar daya ga sallah ranar daya ga sallah shi ranar daya ga sallah guda uku manzon Allah ya jifa guda uku annabi ya jifa ya fara da damun ga mai na aiko nan ne annabi yake zaune yanzu ya taho yanzu maganar shi ne annabi ya yi jifa ne kafin ya salla azhar ko sai da ya salla azhar ya zo jifa mafi ingancin maganar malamai suka ce sai da annabi ya jifa ya gama sannan ya salla azhar lokacin da ake yin jifa shine lokacin zawadi a haka annabi ya nuna mu annabi a kwanuka guda uku da yi amina duk sai bayan zawadi yake jifa kenan tunda annabi yace khudu anni manasikakum ku koyi aikin hajji ku auje na kenan haka ake to ya halatta a jifan kana da damar da zaka jifan tun daga lokacin zawali har lokacin haduwar rana duk wannan lokacin jifa in kana gudun cinkoso sai ka bari sai da asar ta har zuwa magarba to ya halatta a yi da daddare nan ma malamai suka yi rabu biyu wasu suka ce ya halatta wasu suka ce bai halatta ba wanda suka ce ya halatta suka ce babu wani nassi da annabi ya faɗa yake ya hana kada a yi jifa da daddare babu hadisi tunda annabi ya hana ba kenan ya halatta an fahimci maganar to idan mutum ya yi jifa da daddare jifan ya yi shi a kan lokaci kenan ko kuma ƙarari ne malamai suka ce ai lokaci ne ya halatta to jifa kafin zawali ka tun da yanzu kuma saudiya ta fito da har tsarin cewa sai a fita kafin lokacin zawali nan ma malamai sun yi magana wasu sun halatta wasu suka ce a sai lokacin zawali idan ba ka da dama an ce dai sai ka fita sai ka fita da umarni na shugabanni malamai suka ce insha Allah wato hakan yayi suka ce shi ma babu nasin da yake kar ai jiba kafin zawani a aiki ne dai annabi shi sai bayan zawani to yanzu annabi ya tafi jiba na ranar ɗaya ga sallah mutuna ranar sallah waje nawa ya jifa waje guda ɗaya wajen jifa na ƙarshe jamratul aqab akwai jamratul sughra akwai jamratul wusta a ya tsaya yanzu ranar sallah mun ga inda annabi ya tsaya yake ba ina ya tsaya yana kallon ina musdalifa maka tana ina dinsa hagu mina tana ina dinsa to yau kuma ɗaya ga sallah a ina ya tsaya bari mu gani ga wajen jifa can na farko butanan ko wannan shine wajen jifa na farko za ka zo wayar annabi sallallahu alaihi wasallam da ya to daga mina daga nan ya to ga wajen jifa na farko annabi da ya taho sai ya tsaya ga wajen jifan sai ya tsaya daidai sai ya kalla al-qibla ku ga inda ya tsaya jiya a yaya tsaya haka ya tsaya ya ba wa ka'aba hagu amma yau da ya taho wajen jifa ƙaramin jifa sai ya tsaya ya kalli alƙibla kaga ya saba muzdalifa tana damansa alƙibla makka tana gabansa meye a bayansa mina to anan ya tsaya ya jifa shi ma irin jiya haka yake ɗora dutsen tsakanin ƙaramin babban ɗan yatsa da wanda kake nuni in za kana tasbihi lokacin da kake tayya as-sabbabatu wal ibham haka annabi ya dinga jifa Allahu akbar yana jefawa ya fada ciki Allahu akbar Allahu akbar ba bismillah Allahu akbar sai da ya jefa guda bakwai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya jefa guda bakwai fa akhadha dhata al-yamin sai dama haka thumma ashala sai gaba kafin ya zo wajen wannan jifan sai ya tsaya ya kalli alƙibla sai ya ɗaga hannunsa ya roƙi Allah ya ta roƙon Allah ya ta roƙon Allah Jabir ya ce gwargwadon yadda mutum zai karanta suratul bakara kun san da daɗewa kuwa aya 286 haka annabi ya daɗe yana ta'addu'a yana ta'addu'a yana ta'addu'a saboda nan wajen amsa addu'a ne duk wanda ya je maka bayan kai jifa na farko ka tsaya kai addu'a iya yadda zaka wajen amsa addu'a ne duk abin da ka roki Allah nan zai amsa zai baka wajen amsa addu'a ne da annabi ya gama addu'arsa sai yayi gaba sai to wajen jifa na biyu shine wannan na tsakiya kenan shi ma haka ya tsaya kalla alqibla kamar yadda ya tsaya wajen na farko ya sa makka a gabansa ya sa mina bayansa Muzdalifa na na damansa shi ma ya jefa guda bakwai Allahu akbar Allahu akbar sai da ya guda bakwai da Yesu guda bakwai ya gama thumma akhadha zata shimal sai hagu kuma can ina yayi dama amma da ya jifa ta biyu sai ya hagu thumma ashala sai ya gaba fa waqafa mustaqbil alqibla ya tsaya kalla alqibla yayi ta addu'a yayi ta addu'a ya ci addu'a kamar yadda ya daɗe a wajen jifa na farko, na? Kamar yadda ya wajen jifar na farko, ya daɗe ya addu'a sannan sai ya taho wajen jifa na gaba bayan ya gama addu'a mu komun sa kunkunan sai ya taho jamratul aqab to nan yadda ya tsaya ran sallah inda ya tsaya haka yi kun gane ba kamar da ya na ɗaya na biyu ba da ya zo nan sai ya juya kun gane ai sai ya jifa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar guda bakwai da ya gama sai ya gangaro da ya addu'a nan ba ba a addu'a a jamratul aqab hikima wallahu alam malamin suka ce saboda ita tana saitin wajen da aka yi wa abrahatu bambamai alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil daidai wajen ne sai annabi ya to me za a tsaya yi anan inda aka yi wa mutane bambamin wuta wa arsala alaihim tayran ababil shikenan sai yasa annabi baya tsayuwa a wajen ba addu'a a wajen da ka gama sai ka yi gaba ana ganewa to yau ɗaya ga sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yayi jifan ɗaya ga sallah sai ya dawo masaukinsa a masjid khair wannan masallaci nabi ya zauna ya salla azhar ya yi la'asar ya yi magana ya yi isha nan ne Allah yake cewa wadkurullah fi ayyamin ma'dudatin faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi waman ta'akhkhara fala ithma alayhi liman nan an samu sabani tun a lokacin jahiliya sai suke cewa duk wanda ya zauna a Mina ya zama cewa ya huce kwana biyu zama a Mina sama da kwana biyu laifi ne masu zama kuma sama da kwana biyu suke ce duk wanda bai zauna ya kwana biyu wanda ya takaita a kwana biyu ya yi laifi sai Allah yake cewa kamar yadda yake faruwa a dacin a kaimomin mutanen Kano wanda ya je aikin hajji shekara sha biyar ashirin ba ya san da ake yi a khemar mutanen kano ranar sallah in aka ce an dawo daga arafa an yi sallah an sa kayan gida za ka ga inda ka san sabon gari khemar mutanen kano inda ka san sabon gari maza da mata ana ta ana cezin din mata zauna a ta hira kamar ba ake haka to a lokacin jahiliya ma abin da yake faru ne sai wasu suke ganin cewa in suka kwana biyu wannan kasantar ba sa son su ganta sai su wuf su wuce wasu yau su cewa in dai ku an kwanan ku ba aikin hajjin ku bai kun yi laifi shi ne sai Allah ya ce wa kurullaha fi ayyamin ma'dudat ku dinga yawan ambatan Allah a wayannan kwanakan idaddagaddu kamar ta'ajjala fi mai yawmai duk wanda ya baro mina bayan kwana biyu bala isma alai bai laifi ba wa man ta'akhkhara wanda ya zauna yayi kwana uku bala isma alai shi ma bai laifi ba liman ittaqa abinda ake so da yin tsoron Allah kai zauna karke sabon Allah karka dinga bin matan mutane karka tafiya wajen dan hajjoji masu sai da abinci wanda zai zauna kawai yayi kwana da kwanaki rabon sa iyalinsa ya baro Kano ya kai wajen mutan sa kusan daya ko ko kuma kwana 30 ba iyali sai zo wajen mutu kana so ya koyi ita hira da ita ita hira da ita shi kenan shi anan yake dan fanshewa to shi ne abin da ya dinga faruwa a kwanakan da yi shekarun baya duk abin da aka dinga yi to sai Allah yake cewa liman ittaqa amma fa ku ji tsoron Allah ba wajen hira bane so ake kai ta ambatan Allah su so haka wanda ya kwana biyu bayan kwana biyu ya dawo gida ya da ya baro mina ya yi maka bale wanda ya kwana uku shi ma bai laifi to manzon Allah sai ya ce na zabi in kwana uku so haka manzon Allah ta akhiri kwana uku ya yi haka washe garin wata sallar ya zama biyu ga sallah annabi ya zo ya yi jifa irin na jiya yadda ya tsaya na daya da na biyu haka to bayan ya gama jifan ya gangaro sai ya ce da sahabbai inna najiluna gadan ala khayfi bani kina gobe idan mun yi jifa ba maka za mu zarce kai tsaye ba za mu sauka a unguwar banu kinana bari kinana ba na fi aka zo washe gari ɗin uku ga sallah wace rana kenan sunan ranar da ke sun kuge inda kuna rikewa wace rana ce ha girga ne ce yaushe aka yi arafa yaushe aka yi rin sallah yaushe aka yi ranar jifa na farko jifa na jifa jifa na uku ba ko ka ce litinin annabi jinkiri yayi kwana uku yayi shi ba kwana biyu ba sai annabi ya ce inna naziluna ghadan ala khayfi bani bani kinana gobe ran litinin yake wannan magana da yayi jifa na biyu yace gobe in mun tashi ba maka za mu ce ba za mu sauka a unguwar banu kinana sau aka da annabi ya fito ranar talata ya jifa na ɗaya ya jifa na biyu ya jifa na uku sai ya bar bai dawo ne ba sai ya gangaro sai ya taho unguwar banu kinana wanda ya san makka banu kinana yanzu wanda a lokacin sahara ce fili ne alhazai wato mutanen da na maka suna zuwa filin wajen su yi shimfiɗa sun a huta wajen fili ne filin wanda ya san makabartar al-mu'la ko wata makabarta mu'la ko ana ce mata mu'alla na na khadija na take ƴaƴan manzo Allah nan suke a tsaka bulle su a gefen wajen a nan ne take ana ce mata al-mu'la nan guraren wato al-ma'abida gwarin zana cewa wajen al-ma'abida amma yanzu fa dai an yi kwalta an yi gidaje ya zama dai maraya nan ne da annabi ya soka saboda anan yayi azhar a ranar talata raka abi yayi la'asar raka abi yayi magariba yayi isha ya dan kwalta to nan ne malamai suka ce to yin hakan sunna ne kenan in ka baro ranar jifa ka tsaya ka kwana na suka ce a ba wani kan hanyar su ce da ya ci zai huta to kuma hadisi ya tabbata billahi dan umar yake cewa na samu bayan tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar da babana Umar dan Khattab in suka je aikin haji suna sauka yadda Allah ya sauka na suke sauka sai wajen asuba sannan sun mutu to ba tun da na ga babana da abubakar suna yi nima haka da ni ba in na gama aikin hajji na gama zaman mina sai na zauna a nan muhassab shine ne shiri na yake cewa khalilai ya'uda bil muhassab wanzila wala tabqiya an khayfihi mutahawwala anan annabi shine khayfu bani kenan muhassab ake cewa muhassab anan annabi ya sauka yayi kuka sai da dare wajen sulhul layl al-akhir lokacin sahur sai annabi ya tashi sai ya taho makka ya taho makka yana zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tawafin bankwana hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim daga abdullahi ibn abbas yake cewa annabi ya ce duk wanda yayi aikin haji karshen abin da zai a makka shi ne yawa babban kwana sai ta tafi shi so annabi yanzu ya zo ya yi tawafi na ban kwana yana gamawa kuma sai alfijir yake zo ake kiran sallah annabi ya ja mutane sallar asbahi ta wace rana kenan na laraba nawa ga wata kirga a yanzu watan sama sha sha inda sallah goma ga wata ɗaya ga sallah sha ɗaya kenan biyu ga sallah sha biyu kenan uku ga sallah sha uku kenan ba ranar uku ga sallah ya baro ba sannan sai ya zo ya kwana kuma ya yi sallah a jibahi ta sha hudu ga wata wanda ita ce ranar mai laraba kun gane annabi da ya dawa ku ifada bayan ya dawa ku ba ya dawa ku ban kwana yi sallaci sallar asuba sai nan malamai suka fitar da hukunci kenan ba ka'ida ba ne kana gama tawafi ka fice idan kana gama tawafin sai wani abu ya zo aka tada sallah sai kai sallah wannan baya warware ma tawafin ba amma ka'ida tawafin wada'i kana gama ko kake karatu shi yasa ma'aikatar alhajin jin daɗin alhajin Najeriya ko ta Kano tana sanar da alhazin cewa a je a yi dawafi ga motar da za ta fito sai mutum ya je ya dawo kuma kwana sai ya dawo ya hau motar ruko da motar ta yi jikiri ba yin ka bane wannan ba za a ce dawafin ka ya warware amma ba ba za ka koma masallaci ka ce za ka yi sallah da kai ba an ka koma to shi ka sake sabon dawafi dawafin wada'i din nan wasu su ce wajibi malaman nan guda uku al-imam abu hanifa da imamu shafi'i da imamu ahmad bin hanbal dukkaninsu tawafin ban kwana wajibi ne idan baka yi shi ba sai kai yanka imam malik ya ce a sunna ko kai ko baka yi ba ba komai ka balla da yi kyau in baka yi ba menene hujja suka ce su sun mai da shi wajibi don manzon Allah ya yi sannan umar ya umarta cewa duk wanda ya je aikin hajji a ƙarshen abin da zai shi ne bar garin maka shi ne dawafi shi kuma wani mamar ke ce a ai lokacin da annabi ya yi dawafin ban kwanan ya ce a hau abun hawa a koma madina sai wasu suka zuka ce ai matarsa mai nuna ba ta yi dawafi ba sai annabi ya ce a hadisa tunahi yanzu tsare mu za ta kenan sai na na shi ta ce masa ya rasu da layi dawafin da ba ta yi ba ba dawa ta yi dawafin ba tawafin ban kwana ne ba ke ba jini ya zo mata jinin al'ada sai annabi ya ce kai ke so mu hau mu tafiya mu sai ma malik ya ce da wajibi ne annabi jira zai ko a ce ita ta zauna in ta gama ta ta ko kuma a ce ta yanka to amma da bai ce a ce ita ma ta hau abun hawa ta taho so haka ba wajibi ba ne mazabar imam malik amma sauran mazabobi su ce wajibi da annabi ya gama tawafinsa na ban kwana yayin sallah za su fita sai na rage da mutu ce musu ya rasulullah ina son a yi man izini umara mai zaman kanta umara mai zaman kanta ta fara abubuwan ta dai irin nata gane ya kun san yan gata ce kowa zai koma da hajji da umara ne a cikin koma da hajji da zaka sai annabi ya ce na Abdurrahman yayanta Abdurrahman dan sai da bakare ce da ne ce ta kai ta tsindi da ne ga bari ni jiran ta zo ta gumara da sai daga wannan jinkirin jiran nata shine malamai suka fitar da hukunci alhazan Kano an kawo muku mota an ce ku je ku dawafin ban kwana ku je kuka yi kuka dawo motar ta zauna har sai magariba suka ce ai annabi ya jiran na na Aisha bayan ya gama tawafin sa tawafin yayin jiran ta sai da aka je aka kai ta aka dauko ta ta zo sai Umara sannan aka ya halatta amma rangon duk da gaujen na na Aisha aka sa eh albarkar na na Aisha mutanen Kano sun samu sun saboda haka annabi ya jiran ta ta gama sai annabi ya cuto a kama hanya Allah ya dauko hanya ko kwana ɗaya bai ƙara saboda shaukin madina ta kama shi sallallahu alaihi wasallam so ga annabi ya taso ranar laraba ranar sha hudu ga watan zulhijja ya taho madina annabi bai sauka a madina ba sai bayan sati guda ranar ishirin da ɗaya ga watan zulhijja laraba zuwa laraba ana gane ba annabi da ya fito daga madina a ina ya tsaya ya ɗauki niyya a ina ya tsaya ya ɗauki niyya a zulhulaifa a miƙaci to annabi da ya zo ya zo zulhulaifa da daddare sai annabi ce a tsaya daga inda ya fita a nan ya tsaya a nan ya kwana ya ƙi shiga madina da daddare a zulhulaifa ya kwana saka sai daga ni ya waye ya sallar asbahi wata rana kenan yanzu alhamis sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga Madina da ya fara ganin gidajen Madina sai dinga cewa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar su la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir aibun ta'ibun abidun sajidun li rabbina hamidun la ilaha illallah anjaza wa'ada wa nasara 'abdahu وهزم الأحزاب وحده وإن من ذكري سولة ذكرا كاغنو جدا za ka ka dawo daga aikin hajji ana son ka haddace shi haka annabi lokacin da jirgin sama ya fara yawo muku ƙasa ka dinga gano gidajen Kano sai kai zikirin wato sauka tukunna akwai zikiri akwai zikiri da annabi in yana sauka sai ka ta subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah har ka ji taya ta taba ƙasa subhanallah Allah ta fi ƙarfin ka sa jiki mai farfin ta fi ƙarfin a roƙe ka ka ki amsa har taya ta kama su kana yin wannan akwai zikirin kuma ka gano gari shi wannan daban sannan kana sauka ka gano ma'aikata ga arrival hall da waye sai kai wannan zikirin الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون سائلون عابدون ساجدون لربنا عابدون لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده سيكون ما دريشن لا سنسي سبقام سيكهوتش إن كذو كفر جدنك kafin ka shiga ka samu masallacin gobe sai kai na kira dan haka annabi ya shiga masallaci ya sallah sannan ya shiga wannan ita ce sunna idan ka zo kofar gida yaran da suka zo tare an zo daukan ka a mota to duka dana shi dan annabi da ya danna sai ya tarar da yara an zo taron sa mata da kananan yara da manya annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki yace a miko masa yaran ya dora wasu a gaba ya dora wasu a baya sannan ce sa abu kowa ya goya kin masu abin ba kowa ya goya bana shi ma ya dawo daga maka an gane haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo madina madina ta cika da kanshi ta ƙara ganin haske mai yadda ana sai ke ga saboda shi ne masallacin da zala sallallahu ya faɗi falalarsa ka je madina kar ka ki zuwa madina manzala sallallahu yana cewa al-madina ta khairu lahum law kanu ya'lamun mutane da sai sun darajar Madina to Madina ita ce wajen zama sannan mazala ya faɗi wani hadisi yace man istata'a minkum duk wanda ya samu dama a cikin ya zo Madina ya mutu ko yayi in kana da halin da za ka ka zauna a Madina har ka mutu mazala yace kai haka domin nayi alƙawari duk wanda ya mutu a Madina zan ce shi ji manzon Allah kaga kenan Allah ya ji alajabin da ta abin da ya turo gogen kuma Allah ya amsa masa in kana da dama kaga shi yana da dama yanzu kai ka mutu anan ka ce a gaida ba zai saurare ka an kana da dama Allah ya ba shi damu an gane Zalla ce na yi alkawari duk wanda ya mutu a Madina zan cece shi Zalla sallallahu alaihi Madina garin kakanninsa ne karasa da ziyarar Madina akwai wurare da ake son ta ziyarta a Madina zalla san da aka aka koro shi daga Makka Madina ya taho ya taho Madina nan sai ya shigo ta saman Madina al-awali al-ali ta bangaren dama dama yana zuwa garin da ya fara samu farkon Madina saman Madina tudun Madina shine Bakiya a Kuba Kuba nan Kuba kabilu kabila ɗaya ce shi ya zaune ‘ya'yan wa da ‘yan kai, banu am ibn auf da banu salim ibn auf wasu suna daga farko-farko da masallacin ubayi su ne banu am akwai ‘yan uwansu suna ƙasa su kuma ana ce musu banu salim ibn auf kagan kaji sunan baban kakansu din ɗaya ne nan banu am ibn auf wayancan kuma banu salim ibn auf so annabi da ya zo sai tadda banu amr su ne a farko sai annabi ya sauka a wajen su ya shigo madina ranar litinin annabi yana zuwa sai ya ce abin da zai fara a gina masallaci a wuri shi ne la masjidul ussisa ala taqwa masallacin farko da aka fara ginawa saboda tsoron Allah shi ne masallaci ko Allah ya ce fihi rijalun yuhibbuna an yatubu والله يحب المطهرين زال يزونا رانا الاثنين يسوع ثلاثة لاربعة الخميس يكون الجمعة أكبر مسألة أنا من زال يزونا وانا سبيك رانا الجمعة كابن زوالي سي أنا ليش كاش مشكلة مدينة annabi ya taho sai gangaro ƙasa wajen banu salim ibn amr sai ya sauka a wajensu a nan ya yi sallatin ma sai aka kewaye wajen aka yi masallaci shi ne masjidul juma'a duk wanda ya je madina akwai masallacin da ake ce masa masjidul juma'a tsakaninsa daga masallacin kuba zuwa masjidul juma'a ya fi kilomita ɗaya an ka samu ka je madina in ka je kuba ka ce da masu mota su kai ka masjidul juma'a masallacin da annabi fara yin sallar juma'a to haka anan ya sauka shi ma ya girmama su daga nan sai annabi ya tashi mutum ya ce tafi madina ana ta cewa da mutanen madina manzo Allah ya zo yana kuma sun zo sun ziyarce shi yaushe zai shigo madina ba ba ana ta jira da kullum sai annabi ya ce a gaya musu gane nan dawo a je a gaya wa banun najjar banun najjar ƴan kakannin mahaifiyarsa dangin mahaifiyarsa daga kabilar khazraj khazraj sune kakannin manzo Allah manzo Allah sallallahu kusan madina akwai al-khazr al-aws wal khazraj to khazraj su ne kakannin musa annabi ya ce a gaya musu gashi nan shigowa madina yau wace rana kenan juma'a ya yi sallar juma'a yanzu a masjidin juma'a ya gangaro sawaka suka sawo takubbuninsu suka taho ko da wani zai kawo wasa ga ɗansu to za su yi fata-fata da shi damun mayaka ne to haka da annabi ya taho bai hude ne ya fara gano annabi bai hude yana sama dan Allah ya shimfida zaman annabi a Madina zama lafiya da akwai gaggagaggan arna a Madina sai Allah ya hada wani fada suka dinga yi tsakanin Ausu da Khazar sai da aka kashe gaggagaggan tun ɗaya rage shi da Abdullahi dan Ubay dan Salu shugaban munafikai domin Allah ya shimfida manzon Allah yanayi mai kyau da zai zo babu abokan gaban da za su dame shi sai guda ɗaya shugaban munafikai ibnu sulul saka manzo Allah ya shigo suna kowa sai ya zo ya kama taguwarsa sai ya rasulullah so ka zo na wajen wanda suke kan wato bishiya wasu suna kan rufin gida sai ka ji suna su Allahu akbar hada muhammad wannan su ce hada rasulullah wasu su ce hada muhammad wasu su ce hada rasulullah har wanda ba su musulunta ba annabi ya shigo kowa yana kama taguwarsa sai manzala ce da'uha fa innaha ma'mura kyale ta an umarce ta da wajen da za ta zo haka taguwar nan ce gaba ce baya da ta zo wani waje sai ta zauna sai ta sake tashi sai ta gaba sai ta dawo wajen sai ta zauna ta zauna na sai manzo Allah ya ce to nan da wajen ta zauna a ƙofar gidan abu ayyubal ansari shi ma min banin najja dangin manzan Allah ne ƙofar gidansa dan manzan Allah ce an umarce ta da inda za ta zauna so ka inda ta zauna din nan nan ne masallacin manzan a yanzu din nan manzan Allah ya shiga gidan wato abu ayyubal ansari a nan ya sauka ya sauke kayansa aka ta zuwa ana tubu baya ana gaishe da manzan Allah sai manzan Allah ya kalli wajen gona ce akwai dabinai sai kafarurruka na mushirka yawo zala ya ce wannan gonar waye aka ce gonar wasu marayu zala ya ce ce musu na wakilin su tunda yara ne a gaya musu muna so su siyan mana lami masallaci aka gaya wa wakilin su ya ce ai hubban wakarama an bawa manzan Allah ma kyauta zala ya ce a siya zani sau haka aka yi ciniki aka yi mata kuɗi ana gama cinikin kun yadda mun yadda sai ana bai kalla abubakar ce biya abubakar biya bakar ne biya masallacin annabi ko yau kai sallah annabi sai ta bakar yana da lada dan shi ya shiga kasar zalla saboda manzo Allah ya dauki kuɗin abubakar kamar nasa duk kuɗin da abubakar ya abin nan duk abin da annabi ya ce abubakar yana lokacin da za a yi hijira raƙumar da manzana ya da nasa da na ƙarfafiyarsu da na yaro su duk shi ya kawo shi duk shi ya siya kuma ya yi kuɗinsa ga baki ɗaya annabi ya shi da gwalagwale ya ce wannan ita kuɗi na ne na yi ce to me ka bawa ayanka ya ce na bi musu da Allah na bi musu manzana annabi bai ce komai ba ana irin wannan bajinta sai sai na umar shi ma ya je ɗaya kuɗinsa gaba ɗaya yace ya ya ka ɗebo yace yace a ba za ka iya raba ka mai wa iyali ka ba ba za ka iya ba duka da wani kana kuka me da rai ce ba za ka iya irin abubakar ba za ka iya Allah ya yi ba abubakar a cikin suratun laili Allah ya faɗe shi ya faci ya ce wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa ibtigha wajhi rabbih a'la sai Allah ya ce masa ba wala sawfa ya zai ga irin hukuncin da ranar sai ya ji cewa mun burge shi musa Allah ya ce wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza babu wanda yake zai iya sakawa abubakar da irin abun da ba wanda zai ce ga wani abu da yau abubakar abubakar bai masa ba abubakar shi kaɗai ne yake da abin da ba ta ba a ba shi ba mai masa shi ba in labtiga a waje rafuka wala saufa za mu yi masa abin da sai ya ji ya yarda Allah ya ce zai ma abin da za ka ji kai kanka ya gamsu ai ka san wato ƙarshe ne abubakar ke sunansa gaba ke ɗaya ƙofofin aljanna akwai sunansa shi kaɗai na nabi ya ce sunanka a ƙofofin aljanna duk sun fito ƙofofin nan guda kaza duk da sunan abubakar sai ya zaɓa ya darje kuma in ya zaɓa ya darje din ya shiga ba fitowa za ka kace in an shiga aljanna ba fito amma rago ko ko kuma za ka ji akwai a ce kawo da kai sa imam kai ma guda ko daga sunan ka Allah sa sunan ko guda da ya fito dai ai an sa a ko Allah ya sa ko sunayen su fito da yawa kamar a ce jami'ar bayar ta baka abinci ta ɗan godiyo ta baka unimed ta baka ba coci uku ake ba kaga sai ka zaɓa ka darji wani ke yanzu ba wani a da ne sun da muke jami'a zai ga sunan ka hutu a jami'a uku duk sun ɗauke amma yanzu sai dai a ce first choice ko ba haka bane to haka aljanna ta sai sunan buwakai misali sallallahu alaihi wasallam ya gina masallacin sa mai albarka da hannunsa shi ma da kai da shi sa aka dinga gina annabi yana ɗauko tubali a kafaɗarsa yana kawowa annabi yana ce Allahumma la aisha illa aisha akhir fansur fakil balil ansari wal muhajir Allah rayuwa ta gaske ce ta lahira Allah ka gafarta mutanen Madina Allah ka gafarta mutanen Makka haka ake ce annabi gina ya gina masallacinsa sai ya gina kuma wato a ɗakunan matansa matansa yanzu nawa mun taɓa yi a nan wajen matansa biyu yanzu a na sauda a na aisha su ne kawai igiyar hankula duk wanda za a wuro sai a mata biyu haka aka ce da ya ɗakuna guda takwas sallallahu alaihi wasallam a gurare akwai gurare da ake so a madina in ka zo masallacin manzon Allah yanzu ana son kai sallah manzon Allah ya ce salatu fi masjidi hada kai sallah guda ɗaya a masallaci na ta kai sallah dubu a wani masallaci sallah ɗaya a masallacin manzala ta fi sallah biyu a wani masallaci manzala ce sai dai masallaci mai alfarma na maka shi ne kaɗai in ke sallah guda ɗaya a ciki ya fi kai sallah dubu ɗari a wani masallaci masallacin maka ba na so in kai sallah a masallacin manzala ka je ka ziyarci manzala ka gaishe shi ana son ka tsaya da ladabi ga Allah duk wanda ya je kada ya shiga cikin wani sirri ɗaukan wayan ba abin da ka zo yi ba kenan ka tsaya da nutsuwa a kan kabarin annabi kai masa sallama assalamu alayka rasulullah assalamu alayka ya nabiyallah ashhadu annaka ballagta risala annabi yana son yana son mu'mini su masa wannan shaida na shaida sakon da Allah ya turo maka da shi ka isan mana shi tun daga shi an zuwa aikin haji ta hanyar ka na sani sai ka zaɓuna kana gaba wannan taku ɗaya damanka sai na bakar yana bayan su assalamu alaika ya babakar siddiq sai ka dan takuda assalamu alaika ya umar al-faruq shine ziyara ba turere ne ba daga mai sai ka fita ta kofar da take gaban ka kana fita waje ziyara ne shine bakiya makabartar baki tana nan gaban ka mata yan manzo Allah gaba ki dai suna ciki sai guda biyu ne matan sakara suna waje biyu kuma suna makka an fahimci maganar to ƴaƴan annabi mata duk suna waje sahabbai sayyidina Usman duk suna wajen sayyidina Usman yana ciki yana kallo inda inda aka binne shi yana kallon inda kabarin Annabi yake saboda abokansa guda uku duk suna waje da Annabi yana ciki Abubakar Umar duk ke shekarar su sittin da uku su kuɗin nan sittin da uku ya mutu aka binne shi abubakar sittin da uku aka binne shi sai na umar sittin da uku aka binne shi waje ɗaya sai na usman shekarar su tamanin da uku sai aka sa shi can yana kallo su sai na almaki ma sittin da uku amma shi ba a maka yake ba a madina ba yana kufa sun kasar iraq sun aka binne shi sau haka ka je ke musu ziyara ka gaishe su zala ya ce Allah ya turo mala'ika ya ce in tashi in je in nema wa mutanen bagiya gafara sau haka ka yi musu ka je ka ziyarce su ka yi musu addu'a waje na gaba da ake son ziyarar sa a Madina shine ana son ka je masallacin Quba wanda muke magana sai nan da Annabi ya fara sauka zala ce duk wanda ya yi alwala a masaukinsa ya taho masallacin Quba ya yi sallah raka'a Allah zai rubuta masa ladan umara makka yi umara to haka ka je kai ziyara waje sannan waje na gaba da ake son ka je ziyara a Madina shine masu wato Uhud dutsen Uhud inda akwai shahada mutum saba'in da suke shahada lokacin da ake yayi a cikin su akwai babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Hamza Allah ya dade shi wayannan gurare su ake so su kai a Madina wannan sunan su yazo a kai rago sai ka kai dan dan tarihi dan ilimi wannan shi ne siffar hajjin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam lokaci yayi a takeicin takeicewa kenan wanda ya samu bai ji zaman satin da ya gabata ba to sai ya nema wajen masu media su za su bashi Allah ya da idan ka kwatanta wannan kafin kwatanta siffar hajjin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah da sunayensa kyawawa da sifofin su madaukaka abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladin wanda muka yi kuskure kuma Allah ta yafe mana wanda ba su samu sun je aikin hajji a cikin mu da mu Allah ka ba su ikon zuwa Alhaji Adamu ko wanda ba su je aikin hajji ba ya ubangiji Allah ka ba su ikon zuwa wanda suka je Allah ka ba su ikon komawa ubangiji muna roƙon ka rahama kuma na neman sai dai azabarka ko dan uwa Alhaji Adamu yana zama nan Allah ya karɓi rayuwarsa na jin jiya ne ko shekarar jiya ko Allah ka karɓi jiya Allah ka gafarta masa Allah ka gafarta masa Allah ka gafarta masa Allah ka haska kabarinsa Allah ka yarwata masa cikin kabarinsa Allah ka bawa iyalinsa hakuri ubangiji Allah ka sa kabarinsa ya zama rawatu min riyadul janna Allah ka daga darajarsa da girman zatinka ya Allah ka sa cikin cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda muka rasa na dangi da iyali da yan uwa Allah ka cikin su Allah ka gafarta musu ya Allah muna roƙonka dan karamci ka dan falalaka da rahmaka yadda ka hada mu anan muka saurari siffar aikin hajji manzon Allah ya ubangiji Allah ka hada mu cikin cikin manzon Allah ka samu a cikin babbar aljanna jannatul firdausil a'la Allah ka hada mu cikin jannatul firdausil a'la Allah ka azurta mu da jannatul firdausil a'la Allah ka tsare mu gabarin wuta ka kare fuskokin mu gabarin wuta Allah ka nisanta mu gabarin wuta ubangiji muna roƙonka ka tsare mu daga fitinar kabari azabar kabari duhun kabari tashin hankali na kabari Allah ka kiyaye mu ya Allah ka ba mu sabashi a duniya da lahira ka ba mu lisan sirrin fil akhirin ya Allah muna roƙon ka rahmat muna neman sirri daga azabarka ya ubangiji muna tawassuli zuwa gare ka da sunayen ka kyawawa da sufofin ka madaukaka dan karamcin ka dan falalarka dan rahmarka kowa a cikin wannan yana da bukata ta alkhairi ya Allah kowa a cikin mana akwai abin da yake damunsa Allah ka san bukatar kowa ka san damuwar kowa kai ne ubangijin kowa komai naka ne ubangiji mallaka komai naka ne bukatar taka ce mu ma naka ne Allah biyan bukatar ka kike da ikon yin sa ubangiji Allah muna roƙonka muna tawassuli da wannan karatu da muke dan girman zatin ka muna tawassuli da duk wani aiki mai kyau wanda muke ka karbe shi ubangiji muna tawassuli da kaunar da muke wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka biya mana bukatun mu ya Allah ka biya mana bukatun mu ya Allah ka biya mana bukatun mu Allah ka share mana hawayen mu Allah ka dauke mana damuwan mu Allah ka shiga cikin lamarin mu Allah ka zama gatan mu Allah ka kula da mu Allah ka yarda da mu ya Allah karke fushi da mu Allah ka yarda da mu ya Allah karke fushi da mu Allah ka yarda da mu ya Allah karke fushi da mu ka ba mu arzikin duniya da na lahira raba mu da talaucin duniya da na lahira ka ba mu arziki mai yawa ka sa masa albarka ka ba mu arzikin da babu talauci a bayansa ka ba mu arziki na halal Allah ka fararo mana alkhairin ka daga sama Allah ka buɗa mana albarkacin ka daga ƙasa Allah ka azurta mu inda ba ma zato Allah ka azurta mu inda ba ma zato Allah ka azurta mu inda ba ma zato kowa a cikin mana akan harkar neman abincin sa Allah ka sa masa albarka masu neman jari Allah ka ba su masu neman aikin yi Allah ka ba su masu neman sana'a yi Allah ka ba su wanda suke da shi kuma Allah ka rika musu Allah ka sa musu albarka a ciki Allah duk wanda yake bin sa bashi a cikin nan ya Allah ka biya masa ya Allah duk wanda yake da wani nauyi da haƙƙi a kansa Allah ka sauke masa Allah ka samu fita daga duniyar nan ba tare da haƙƙin kowa ba ka ba mu ikon koma zuwa gare ka salimi na ghanimi mu'azzazina mukarrami la mahrumina wala makrudina ya arhamar rahimin ya Allah muna roƙonka duk wani alkhairi da ka tanada za ka ba bayan ka a yau Allah daga yau har zuwa wata juma'a Allah muna roƙonka ka ba mu babbar rabo a ciki ya Allah duk wata kaddara mara daɗi da ta kaddara za ta samu bayan ka daga yau har zuwa wani juma'ar Allah ka tsere da mu Allah ka kiyaye mu ka kiyaye iyalin mu da zuriyar mu da ƴan uwan mu innaka waliyu zalika wal qadir alai ko wani abokin mu alaji isa bi aiki ba shi da lafiya Allah ka ba shi lafiya ya Allah ka ba shi lafiya Allah ka ba shi lafiya dukkan yan uwa da suke a asibiti ko a gida ko a cikin mu nan da suke fama da rashin lafiya Allah ka ba su lafiya Allah ka ba mu lafiya ga baki daya ka hore mana ita wajen yi ma biyayya din girman zatin ka Allah ka gafarta wa iyayenmu Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka yi musu tukunci da aljanna yaran ma Allah ka shirya su Allah ka dora su ta farki madaidaici Allah ka ba su istiqama duk wanda yake da wani yaro nasu ko yarinya ba sa ji Allah ka shirya masa su Allah ka dawo da su kan hanya madaidaiciya yaran da suke shaye-shaye Allah ka shirye su su daina yaran da suke harkar daba Allah ka shirye su su daina Allah yaran da suke harkar kwacin waya da kwacin babura Allah ka shirye su su daina Allah ka dawo da su kan hanya madaidaiciya Allah ka kare ƴaƴanmu da zuriyarmu daga wannan halaye Allah dan girman zatinka dan karamcinka dan falalarka ƴan mata da muke da su da zawarawa ba su da aure dan girman zatinka Allah ka ba su mazajen kirki Allah ka aurar da su ka ba su mazajen kirki Allah ka aurar da su ka ba su mazajen kirki wanda suke da auren kuma Allah ka zaunar da su lafiya Allah ka daidaita tsakaninsu da mazajensu Allah ka ba mazajen zuciya ta tausayi da da soyayya Allah ka sa su tausaya musu Allah su kuma ka ba su ikon biyayya ga mazajensu Allah samari da duk wanda yake son yin aure Allah ka hore masa yadda zai yi Allah ka ba shi mace kirki don girman zatinka Allah ka ba wa kasan mu lafiya da zama lafiya da kwanciyar hankali da cigaba da arziki akwai wani dan uwa ma ya ce yana da bukata Allah ka biya masa bukatarsa yana yana yin tuki ne amma ya rasa yadda zai harkar ta tsaya Allah ka dawo masa da harkar da ta fita Allah ka buɗa masa don girman zatinka ka buɗa mana ga baki ɗaya don girman zafinka Allah ka ba ka samu lafiya da zama lafiya da kwanciyar hankali da cigaba da arziki abin da yake damun kasan nan tamu Allah kai mana maganin sa duk inda ake rashin tsaro Allah ka kawo mana tsaro Allah duk inda ake tashin hankali Allah ka kawo zaman lafiya Allah ka taimaka wa ƙasar Zamfara Allah ka taimaka wa ƙasar Sokoto Allah ƙasar Kebbi da Zamfara da ƙasar Katsina da Kaduna da wani bangare na Niger da Kwara da duk inda ake tashin hankali Allah ka kawo musu zaman lafiya kasar Maiduguri, kasar Yobe, Allah ka kawo zaman lafiya. Allah duk inda ake rashin zaman lafiya, Allah ka kawo zaman lafiya. Allah ka kare mutuncin mu dan girman zatinka. Allah dukkanin mu nan Allah ka kula da mu. Kowa a cikin unguwarsa Allah ka bashi tsaro da kariya. Allah ka tsare mu a cikin unguwannin mu, Allah ka tsare mu a cikin gidajen mu, Allah ka tsare mu a masallatan mu, Allah ka tsare mu a kasuwannin mu, Allah ka tsare mu a wajen aikin mu, ka tsare mu wajen sana'an mu, Allah ka tsare mu a titunan mu, ka tsare mu wajen da muke hira, ka tsare mu a duk inda muke. Allah ka tsare mu ta gaban mu da bayan ka tsare mu ta daman mu da hagun mu ka tsare mu ta saman mu ya Allah ka tsare mu ta kasan mu wanda ya gina wannan gin masallaci Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka yi masa tukunci da aljanna abin da ya kashe Allah ka ninka masa ninkin ba ninkin Allah ka bashi tafkekin gidan da ya fi wannan ninkin ba ninkin a cikin aljanna Allah wanda suke aiki a wannan wato masallaci masu share-share da masu kula da masallaci da masu gadi da 'yan midiya da mu da muke zuwa muke halartar masallacin Allah duk kai mana albarka Allah ka biya wa kowa bukatarsa Allah ka saka wa kowa da alkhairi Allah ka mai da mu gidajen mu lafiya Allah ka amsa addu'o'in mu Allah ka amsa addu'o'in mu Allah ka amsa addu'o'in mu matayen mu Allah ka musu albarka Allah ka yi matan nan albarka ka sa musu tsoronka Allah ka yi musu tukunci da aljanna dan girman zatinka dan karamcinka dan falalaka da rahmarka wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين